بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 27 ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da daya ga watan march shekara ta 2000 imam al-bukhari ya ce babun man yadkhulu ko kuma babu man yadkhulu qabr al-mar'ati babin da ke bayani akan wanda ya cancanta ya shiga kabarin mace domin ya saka ta idan ta mutu bayan da muka ji hukunce-hukunce akan cewa 'yan uwa dai su ne suka dace da su ɗauki ɗan uwa su saka shi a cikin kabri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya rasu sai aka samu abbas da aliyu da ainihin wasu daga cikin yaran gidan shi su suka yi hidimar ɗaukan shi su saka shi a cikin kabari sallallahu alaihi sallama to haka al'amarin yake duk wanda ya rasu aka je makabarta sauran jama'a yan uwa musulmi da suka kawo gudunmawar kawo gawa sai su ja da baya sai su bar dangin mamaci sai su miƙo shi sai su ainihin saka shi a cikin kabri in ya kasance ba shi da dangi a garin na kusa to shi kenan sai zama yan uwa musulmi kowa ya cancanta kenan da ya wannan harka to amma ita mace tana da doka ta musamman dokar ta ta ce to shi yasa Imam Bukhari ya ware mata babi sukutun da guda yace haddathana Muhammad ibn Sinanin qala haddathana Fulayh ibn Sulaimana حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Anas ya ce mun halarci wata ‘ya ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ko kuma mun halarci ‘yar manzon Allah don yi mata gawa, wa Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama, alhali a lokacin da muka isa makabartar, manzon Allah ya kasance jalisun alal kabri yana zaune a ainihin makabartar wato yana zaune gefen kabari. fara'aitu ainihi tadma'ani sai naga idanuwan manzon Allah suna zubar da hawaye wannan na daga dalilan da ke karfafan mu akan cewa kukan mutuwa na zubar da hawaye babu laifi gashi har a makabarta manzon Allah yana wa yashi kuka amma na zub da hawaye faqala sai annabi ya ce hal fikum min ahadin lam yuqarif al-lailata jama'a a cikin ku daren jiya akwai wanda bai kusanci iyalan shi ba فقال أبو طلحة سي أبو طلحة الأنصاري مجن أور أنا سيتي أنا نيني يا رسول الله يا من زون الله واتو نيني يا من زون الله وان بان هل بان بان كسنتي إيالي نابا قال سي النبي يتي فانزل في قبرها سي كشغتي كن قبر الناتا فنزل أنا سيتي سي أبو طلحة يسوكتي كن قبر الناتا في قبرها فقبرها سي سكاتا أتكن قبري دي قال ابن المبارك عبد الله ابن المبارك يتي قال فليح فليح أن سليمان واندش يرويت وانا حديث يتي أراه ni ina ganin ma'anar wannan kalma da annabi ya ce lam yuqarifil lailata dinnan ya'ni zamba annabi yana nufin zunubi wato abin da fassara wannan malami take cewa tamkar annabi yana cewa jama'a ne jama'a cikin ku jiya akwai wanda bai yi laifi ba da daddare ma a karkashin fassara wannan malamin to shine sai shi Abu Talha ya ce eh kala Abu Abdullahi to Imam al-Bukhari shine baban Abdullahi sai ya ce dama a cikin alkur'ani Allah ya ce liyaktarifu masu laifi sai su yi wa kansu laifi gwargwadon yadda suka san za su iya jure azabar Allah ai liyaktasibu sai su tsururuci laifin to kaga shi Bukhari anan ba wai yana goyon bayan waccan fasara bane kai tsaye amma dai abin da yake nuna maka in har ya kasance fassarar Fulaihu dan Sulaimana ita ce daidai to kalmar muqarafa ta zo a Qur'ani da ma'anar zunubi to shine kamar yadda muka yi bayani jiya cewa lafuzza sun zo na wannan hadisi wanda karara suka bayyana cewa muqarafa anan mujama'a ake nufi jima'i domin a wani lafazin kamar yadda na faɗi a jiya akwai lafazin ma da yake cewa hal minkum min ahadin lam yuqarifi laylata ahlahu cikin kudaran jiya akwai wanda bai kusanci iyalin shi ba don haka wannan sai nuna ashe sunnar sanya mace a cikin kaburi in aka je makabarta sai a samu limamin da ya jagorancin musulmi zuwa ga rufe wannan mace in aka je sai liman ya tsaya yayin da za a saka ta kabari jama'a cikin ku jiya akwai wanda bai kusanci matar shi ba eh sai a ce to ya shiga cikin kabarin sauran jama'a sai su ainihin ɗauko wannan gawa sai su miƙo mishi in shi kaɗai bai iya ainihin rike ta ya saka ta sai a samu ire-iren su waɗanda ba su kusanci iyalansu ba a dare mafi kusa sai su ɗauke ta sai su saka ta a cikin kabari ɗin wallahu alamu malamai dai suka ce in dai aka ce abu ya zo daga Allah daga manzon Allah zaman lafiyan ka shine ka bi to amma menene wace hikima ce ta sa shine malamai suka yi ta bayani wasu suka ce na daga cikin hikimar dadewa da mutum ya bai kusanci matar shi ba in aka miƙo mishi wannan mace in ya rike ta tunanin saduwa ko tunanin jima'i bai zuwar mai wannan wuri to don haka ake son wanda ya dade bai kusanci iyalan shi ba sai ya zama tunanin dama ba a son irin wannan tunanin ya zo to in aka miƙo mishi ko da ya rungume ta ya saka cikin kabri wannan ba zai dawo mishi ba amma mutumin da ya zama dare mafi kusa da wannan jana'iza ya ainihin rungumi matar shi yayi jima'i da ita ana sake miƙo mishi wannan yana sake rungumata mai wa sai tunanin irin wannan ya zo mai kuma ba a buƙatar irin wannan tunanin ana suka ƙarfafi wannan magana tasu da cewa wannan shi yasa aka ce namiji kada ya wanke ainihin mace wadda ba muharrama shi ba matukar ta balaga ko kuma ta kusa da balaga domin sha'awar namiji tana da ƙarfi mutuwa bata cika galabaitar da sha'awar namiji ba domin ana samun mazajen da suke iya jima'i da matacciyar mace saboda busasshiyar zuciya to amma ita mace za ta iya yi wa yaro wanda ya kusa balaga wanka ko da ba muharraminta ba saboda mata su kuma zuciyarsu na da rauni da zaran mutuwa ta faru shikenan sai zuciyarsu ta karye wannan tunanin baya zuwar musu wallahu alamu sahihiyar dai ma'ana ta wannan hadisi shine cewa babu wanda ke shiga kabarin mace ya saka ta a cikin kabarin sai wanda ya zan dare mafi kusa da wannan shiga kabarin bai ainihin sadu da matar shi ba wannan wata ainihin sunna ce wadda kamar yadda a sheikh muhammad nasir din albani yake faɗi a cikin littafin shi ahkamul jana'iz wa bida'uha ya ce na daga cikin sunnonin da a iyakar binciken shi ya ce bai taɓa ganin wani malamin fikihu daga cikin malaman mazhabobi guda hudu ya ba da fatawa da shi ba wannan hadisin imamu maliku ne abu hanifa shafi'i ko wani mabiyin mazhabobin nan ya ce to kaga ashe masu ce mana sai mu tsaya kawai iya littattafan fikihu za mu riƙe mai aiki da su mu daina karanta littattafan hadisi za su sa man mai asara sunnoni irin waɗannan kenan sai ce in ban da ibn hazmin kakaf a cikin malaman fikihun musulunci ma bai ga wani malami da ya ɗauki wannan hadisi ya bada fatawa da shi ba to amma alhamdulillah ibn hazmin dai ya bada fatawa da wannan hadisi tare da cewa ba hujja bane ko da fa ba a samu wani malami ya hujja da hadisin ba hadisin annabi in dai inganta to shikenan ya zama hujja ko da ba a samu wani ya gabata akan aiki da shi ba fahimta ce a cikin hadisi ake cewa kar ka ɗauka kai aiki da ita sai kana da magabaci amma hadisi in ya zo ƙarara ya ce kaza ba wai fassara ba ce wani a'a haka fassarar take to wannan hadisi babu buƙatar lallai sai wani ya gabace ka akai amma in wani ta'awili ne na wannan hadisi wanda zaka bi ka shiga ka fita sannan ka gano ma'anar shi to a nan kam shine ake neman ka samu magabaci tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma sahabban shi Allah ya shiryar da mu sai a kula da waɗannan abubuwan aka je makabarta sai a rinka kiyaye su saboda ka a rena sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dan wannan kaza kaza saboda mustahabi kaza a'a ayi abin da ya tara muke nan sunna mu ƴaƴan sunna ne ba ƴaƴan bid'a ba saboda haka sai mu rinka yi Imam al-Bukhari alƙalamin shi bai kafe ba kuma da yace babu salati ala shahidi babin da ke bayani akan hukuncin yi wa wanda ya mutuwa shahada sallah saboda masu mutuwar shahada kashi biyu ne akwai masu mutuwar shahada waɗanda gaba ɗaya shari'ar musulunci ta ɗauke sallah a kansu akwai kuma waɗanda masu mutuwar shahada ne shari'ar musulunci ta wajabtar da sai an yi musu sallah to kashi na farko su ne waɗanda shari'a ta ɗauke wajabcin a kansu amma in an yi sallar ta yi shine wanda duk aka kashe shi a filin yaƙi na musulunci to waɗannan mutane sun yi mutuwar shahada sallah ta gawa gare su ba wajibi ba ce in aka yi musu dai abu ne mai kyau mustahabbi ne amma masu mutuwar shahada waɗanda su lallai ne sun yi mutuwar shahada kuma za a yi musu sallah dole su ne irin waɗanda muka ambata a jiya waɗanda suka mutu a wajen annoba ko kuma matar da ta mutu garin naƙuda ko kuma mutumin da ainihin ya samu dai wata daga cikin darajojin shahada wanda muka yi ishara a kansu jiya wannan ya samu darajar shahada amma dole sai an yi mishi wanka an yi mishi sallar gawa da sauransu to amma yanzu imam bukhari zai mana magana ne dangane da waɗanda suka yi mutuwar shahada a filin daga ina hukuncin sallah gare su yace haddathana abdullahi ibn yusufa قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Abdurrahman dan Ka'ab dan Malik tabi'i ne da ne ga wani sahabi mai suna Ka'ab dan Malik to shine yaje yana riwaya hadisi a wurin wani sahabi kuma mai suna Jabiru dan Abdullahi Allah ya kara musu yarda qala Jabiru yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yajma'u bainar rajulain min qatla uhud fi thawbin wahidin manzon Allah ya kasance yana hada mutane biyu daga cikin waɗanda aka kashe a wurin yakin Uhudu a tufafi guda to cewa a tufafi guda mai yiwa kwakwalwarka za ta fara maka tunanin za a samu babban yadi ne a zuba su sai a nan naɗe su wannan hadisi ba ma'ana shi kenan ba riwayoyin wannan hadisi tattaruwarsa su suka bayyana a'a in aka kawo yadi guda mai faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaga biyu kowa sai a samu sai a nan naɗa mishi a jika to amma da yake ɗaya ne ake tsaga biyu mai ba da labari sai ya ce annabi yana sa su a cikin tufafi guda riwayoyin wannan hadisi su suka taimaka aka fahimci wannan ma'anar ثم يقول سي النبي يتي أيهم أكثر أخذا للقرآن cikin su wane ne yafi hadda da alqur'ani yafi hadda ko yafi aiki da alqur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima haka nuna mishi ɗaya daga cikin su qaddamahu fil lahad sai ya fara tunkuda shi a cikin kabari kabari lahad shine wanda sai an gama gina uwar tsaf sai kuma a koma bangaren alqibla sai a kwakula ya zama kamar kogo to tunda zai zan mutane 70 aka kashe a lokacin ba zai yi kowa a yi mishi kabarin shi shi kadai ba don haka sai zan mutum biyu mutum uku sai annabi ya saka su a rami daya don aka zo sai a duba wane ne ya fi hadda alkur'ani wane sai a ɗauke shi sai ainihin a tura shi kaga wannan na daga abin da zai taimake ka tun farko wajen fahimtar waccan ma'ana ashe ashe tun farko inda a ce tun wajen nan naɗewa an nan naɗe su wuri ɗaya kaga wurin sawa kabari sai dai a sa su kawai amma cewa da aka yi sai an zo wurin saka su a kabari ne yake cewa wane ne ya fi hadda ya nuna tun farko daban-daban suke kenan sai dai tufafin ɗaya ne aka tsatsaga musu to shine sai ainihin da an nuna mishi sai gabatar da shi a cikin lahad wa qala in annabi ya tunkuda mutum cikin kabari kabarin ainihin wato lahad din sai ce ana shahidun ala haula'i yawmal qiyama ni manzon Allah da kaina ni zan yi wa waɗannan mutane shaida ranar kiyama cewa sun yi mutuwar shahada don Allah wannan da wannan roman za su ji da roman mutuwar shahada ko kuwa da shaidar manzon Allah kowane ɗaya daga ciki alheri ne in manzon Allah ya miƙe gaban Allah ya ce ya Allah na yi shaida wani shikenan ka koma ka zauna matsala ta ƙare ɗaya kenan ko kuma a ce gashi kayi mutuwar shahada ina ma'anan mutuwar shahada abin da kake faɗi la ilaha illallah kake shaidawa ɗin nan yau a aikace ka nuna wa Allah Allah ya shaida cewa da gaske kalmar shahada har ta an kashe ka saboda ita wa amara bi dafnihim manzon Allah ya bada umarni a rufe su fi dima'ihim a cikin jinin su wanda ya mutuwar shahada jama'a ba a cire komai a jikin shi sai dai makami sai ko in yana saye da riga irin ta soja ko riga irin ta ainihin yaƙi sulke amma in ba haka ba idan doguwar riga ne ko ɗamara ko hula ko rawani ko takalmi da jinin shi da komai sai a ɗauke shi kawai sai a saka shi cikin likafani sai a nannaɗe shi ba za a yi mai wanka ba ba za a cire mishi ainihin waɗannan tufafin ba yadda yake ɗin nan ya mutu haka za a nannaɗe shi a saka shi ainihin a cikin likafanin shi walam yughassalu ba a yi musu wanka ba walam yusalla alaihim kuma ba a yi musu sallah ba domin ita sallar gawa dama roƙon rahama ce roƙon gafara ce wanda ya mutuwa shahada shi zai ceci mutum saba'in ne ma cikin dangin shi ma'ana shi aljanna kamar gidansu ce ma amma sai annabi ya ce duk wanda ya mutuwa shahada zai ceci dangin shi guda saba'in to wanda zai ceto ai shi tasu ce aljannar dama saboda haka a sallar gawa roƙon gafara ce da aljanna to shi ya samu don haka sai ya zan ba lallai ne a yi mishi ba haka yara ƙanana ɗan annabi ya rasu mai suna ibrahim annabi bai mishi sallah ba watan shi goma sha shida me yasa bai mishi sallah ba ba lallai ba ce duk yaron da bai balaga ba ba lallai a yi mai sallar gawa ba in ma an yi mustahabbi ne don ita sallar gawa ane maka ne roƙon Allah ya gafarta zunubanka kuma ya baka aljanna duk yaron da bai balaga ba wannan yaron ba shi da zunubi kuma aljanna zai je don haka an yi mai sallar gawa ta yi in ba a yi ba kuma babu laifi قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد salatahu alal mayyiti kun ji bayan da farko annabi bai yi wa mutanen Uhud din nan sallah ba waɗanda aka kashe su wata rana Uqbatu dan Amir yace sai manzon Allah ya fito ya ainihin wato je musu sallah irin sallar gawa ya tasa kaburbukan su a gaba thumma sarafa ila al-minbar sannan sai ya juya ya hau kan minbarin shi fa qala sai ya ce inni faratul lakum ni zan yi muku shaida domin dutsen Uhud kaburbukan waɗannan mutane suna kamar bayan ainihin masallacin annabi amma da yar tafiya mai ɗan tazara kaɗan haka to da ya je musu sallar sai dawo ya shigo masallacin shi sai ya zo ya zauna akan mimbarin shi ya ce inni faratul lakum ni zan gabace ku wato zan ainihin je in ainihin rigaye ku zuwa ga ainihin wurin Allah ko kuma inni faratul lakum ni zan rigaye ku zuwa ga kofar aljanna in an tashi alkiyama ko ya zan wannan maganar yana yin ta ne ga waɗannan da ke raye to sai ya zama yana ce musu to ni zan riga ku mutuwa ku a yanzu da kuke saurare na ko kuma ya zama magana yana yin ta ne ga waɗancan da ya je musu sallar gawa cewa in an tashi alkiyama shi zai riga su zuwa ƙofar aljanna wa ana shahidun alaikum kuma in na je zan yi muku shaida wa inni wallahi manzo Allah yace na rantse da Allah la anzuru ila haudi al'an a yanzu dinnan ina kallon tafki na tafkin manzon Allah da ke kofar gidan aljanna manzon Allah tun yana duniya Allah ya nuna mishi yasa duk wanda ya zo bayan manzon Allah shine za a ce wa ba kauye amma manzon Allah ya gama ganin komai ba abinda manzon Allah zai sake gani kuma a duniyan nan wai da zai ba shi sha'awa ya ga aljanna to me ya rage dan Allah me kuma zai gani da zai ba shi tsoro ya ga wuta wuta sai da aka kawo aka aje mishi ita gaban bangon masallacin shi yana sallah shi da kanshi sai da ya firgita ya ja da baya to me kuma zai sake razana manzon Allah yasa duk abin da ke razana maza baya razana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ihu aka ji ƙara radadadadada tsakar dare haka maza suka tashi a firgice sun tafi da gudu daidai inda aka ji ƙara sai aka ga manzo Allah da da dokin shi daga wurin ya ce kowa ya koma ya kwanta an yi muku maganin abu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kenan ba wai kawai ya zauna ya ce ya me rahoto yanzu a'a sallallahu alaihi wasallam wa inni u'titu mafatiha khaza'inil ardi manzo Allah ya ce kuma an bani mabudan taskokin ƙasa baki ɗaya duk wata taska ta arzikin duniya an danka a hannuna a malamai suka ce anan majazi ne wato an danka wa al'ummar shi duk wata mallaka duk wani iko sai ya ƙare ƙarshe a hannun al'umma annabi kenan da dukiya da mulki da mukami da ilimi sai an waye gari nan gaba duniyar nan komai ya koma hannun musulmi da musulunci aw mafatihal ardi ko kuma an bani mabudan ƙasa gaba ɗaya duk wani mukami na duniyar nan an danka a hannuna sai manzo Allah ya ce wa inni wallahi na rantse da Allah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di bana jin tsoron ku shirka a bayana na karantar da ku na san da wahala ku shirka walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha sai dai abinda nake ji muku tsoro shine ku yi rikici ku yi ta jayayya game da duniya tunda cewa nan gaba al'umma annabi za su mallaki komai to za kuma a koma ana rikici kenan wannan ya ce shine kaza wannan ya ce shine kaza wannan ya kashe wannan wannan ya je wurin boka wannan ya asiri saboda duniya ta samu to annabi ya ce ba shirka yake ji tsoro ba in Allah ya so al'umma ba za ta dilmiya a shirka ba gaba daya ma'ana Allah ya tsara wannan al'ummar daga ta fada gaba daya tana shirka amma Allah bai tsara wannan al'umma game da gaba ɗaya ta dilmiya game da duniya ba duniya ai ta rikici ai ta munafasa wannan yana rige-rigen ya gida mai hawa kaza wannan kuma sai ya ce mai hawa kaza wannan ya siyo motar miliyan biyu sai wannan ya siyo ta miliyan bakwai in wannan ya siyo ta miliyan bakwai guda ɗaya sai wannan ya siyo guda biyar iri ɗaya duk gaba ɗaya ai ai ta munafasa in aka koma ana wannan munafasa ba za a bautawa Allah ba ka duba ka gani da kyau turawan da suke kera maka motar nan ba sa yin yadda kake yi in ya samu kwara ɗaya basuwa jan guda ɗaya sai ta goga da ita kai kuma yau ka sai wannan gobe ka sai wannan jibi ka sai wannan gata ka sai wannan duk abin da bature yake kerawa zaka ga ko takalmi ne ya samu kwaya ɗaya gangame mai guda ɗaya sai ta gurza abin shi kai ko sai ka tara takalmi 60 shushe nan ka musamman kana da shi babu dafnin rajulaini wa salasati fi qabrin imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan ya halatta a rufe mutane biyu ko mutane uku a kabari daya wannan duk ana magana in halin larura ne kamar irin wannan kashe-kashe wanda aka yi wanda ya ta'adi da yawa a ce ga mutane ɗari mutane ɗari uku an kashe wa musulmi su yaushe za a ce musulmi za su juri hakan kabari ɗari ko ɗari uku abin akwai wahala to sai a haka babban rami haka sai a yi lahad in aka yi lahad sai a rinka ɗiban mutum biyu ana turawa a ciki yana ɗiban mutum biyu mutum uku ana sawa a ciki sai abin yi sauƙi ga al'umman musulunci قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين من قتلى أهد جابر يباد الأبار تشيوى annabi ya kasance yana hada mutane biyu daga cikin waɗanda aka kashe a wurin yakin uhudu a cikin kabari ɗaya to a cikin wani lafazi na wannan hadisin shine ya zo da lafazin cewa wani lokacin ya hada mutum uku kuma abin da yasa imam al-bukhari zai iya kulla maka babi sai kawo hadisin sai kaga kamar babu hujja a ciki a'a hadisi ɗaya imam al-bukhari yakan same shi da lafuzza da dama in ya kawo maka ɗaya anan kaga abin da ya faɗa babu a ciki koma baya wannan hadisin akwai shi da wani lafazi ko koma gaba shi yasa wannan littafi na Bukhari da ka gani wallahi littafi ne wanda yake ba karamin ilimi ne da shi ba amma ba da dade wannan ba an gano wani littafi da Fuad Abdul Baqi yayi wanda ya sauƙaƙe nazarin Bukhari yayi shi a cikin mujalladi biyar ne ya sa mishi ainihin wato abin nan Jami'ul Masanid Jami'ul Masanid ma'ana kamar wannan hadisin na Jabir da duk wani hadisi na Jabir sai malamin sai ce babin hadisan jabir da ke cikin bukhari duk sai tara maka su wuri ɗaya shi yasa a dare ɗaya sai ka iya gano duk hadisan da abu huraira yake da su a cikin bukhari sai ka fito kai rawani ana malamin hadisi nan ku kawai wani ne ya gama maka aikin jami'ul masanid al-sheikh fuadu abdul baki wani malami ne na tsatse mutumin kasar abin nan masar shine ya zauna yayin shi shi kuma Allah ya mishi baiwa game da ilimi na fihirsa hadisi yayi wa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hidima Allah gafarta mishi babu man lam yara ghasla shuhada'i Imam al-Bukhari yace babin da ke bayani akan malaman da suke ganin ba lalle bane wato ba su ganin halaccin wanke masu shahada ma'ana wanda ya mutuwa shahada ba sai an yi mishi wanka ba in ma kuka yi mai wanka kun rage mai daraja saboda wannan jinin zai tashi da shi ranar kiyama ya zama turare to saboda haka ba a so a yi mishi wankan sai a rabu da shi a cikin wannan ainihin jini din قال حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر يتي النبي يتي ادفنوهم في دمائهم كرفي سؤتكين جنانانسو ya'ani yau ma'uhudin wato ranar da aka yi yakin uhudu walam yughassilhum annabi bai wanke su ba mahallin shahid kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko babu man yuqaddamu fil lahadi ya ce babin da ke bayani akan waɗanda za a gabatar in an zo saka mutum biyu ko uku a kabari waɗanne iri ake gabatarwa imam bukhari ya ce wasu miyan lahada li'annahu fi nahiyatin me yasa shi kabarin lahad ake ce mishi lahadu saboda lahad ma'ana kalmar lahadu karkata karkacewa gefe to me yasa ake ce mai yace saboda yana bangare guda ne na kabarin shi kuma wannan da aka saba me yasa ake ce mai shakku saboda an tsaga tsakiyar kabarin ne jama'a mun gane wannan da kyau shakku an tsaga idan sama'un shakkat idan sama ta tsage to me yasa ake cewa wannan kabari da aka fi sabawa da shi anan shakku saboda tsakiyar kabarin ake tsagawa a fitar da ya shi kuma wannan me yasa ake ce mai lahadu sai ce li'annahu fi nahiyatin saboda yana bangare guda wa kullu ja'irin duk wani takadari a larabci sai a ce mulhid karkatacce mun fahimci wannan da kyau ko gashi sai bukhari ya hujja bukhari ƙwararren malami ne a ƙur'ani kuma sai koma ya ce ai Allah ya ce multahada ko to ina ma'anar shi ma'adila makarkata karkatacce walau kana mustaqiman yace domin da mustaqimi ne da a ce kabarin a tsakiya aka tsaga aka fitar to ba za a ce mishi lahadu ba kana darihan sai a ce mishi darih darih ko kuma shakku kenan قال حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أهد في ثوب واحد har wa yau dai hadisin can ne Imam al-Bukhari ke ta mana hujja da shi amma kaga ta hanyoyi da dama Bukhari yake ta bi yake samo shi Bukhari din nan da ka gani in ya samu hadisi daya sai ya binciki wannan malamin ya ce malam da kai da wa kuka koyi hadisin nan sai ya ce mun kai kamar mu talatin sai ya ce rubuta min su da garuruwan da suke sai a rubuta mai sai rinka bi kuma yana ƙara maimaito wannan hadisi ne don haka hadisi ɗaya sai ga Bukhari yana da hanya talatin a kan shi don babu yadda za ka in yi hujja ka tunkuɗe shi kenan in ka ce to ai dai wane kaza ne sai ce to wane fa ka ce to ai shi ma kaza ne sai ce to wane fa ai dai duk abin ka dai ka rabu da mutum talatin dai ko talatin dai ba su isa ka gani to shine da aka ce annabi yana hada mutane biyu a cikin ainihin wato da tufa kan tufafi daya sai annabi ya hada mutane ainihin wato guda biyu a ranar da aka yakin Uhud sun mai kulu sai ya ce ayyuhum aktsaru akhdhan lil qur'ani cikin su wane ne yafi hadda alqur'ani a zahiri wannan akhbar din nan hadda ake nufi wa yafi hadda ta alqur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahadi maka nuna mishi ɗaya daga cikin su sai gabatar da shi a cikin kabari wa qala sai ce ana shahidun ala haula'i ni zan yi wa waɗannan shaida a ranar alkiyama shi ko manzon Allah Allah ne zai yi shaida shi sallallahu alaihi wa sallama wa amara bi dafnihim bi dima'ihim manzon Allah ya bada umarnin a rufe su a cikin kaburbukan su wa lam yusalli alaihim annabi bai musu sallah ba wa lam yughassilhum kuma bai ainihin yi musu wanka ba to cewa bai musu sallah ba anan kaga tunda mun ji wata riwaya a baya cewa an yi musu daga baya wato ana nufin a lokacin da aka saka su kabari ba a musu sallah ba sai daga baya tukuna ya je musu to hujjar da ke cikin wannan hadisi cewa fa iza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahadi ashe akwai kabarin da ke da suna lahad shine abin da ya bayani akai sannan kuma da ya ce wa ake gabatarwa in an zo za a saka mutum biya a cikin kabari ana gabatar da wanda ya fi hadda alkur'ani duk waɗannan abubuwan jama'a ana karantawa aiki da su zai zo kun ga dai ko yanzu dai irin rikicin nan da ya faru Kaduna Abba da sauransu a ce musulmi 300 za a yi musu kabari kun ga abu ne mai wahala a ce za a ainihin saka su kowa ɗai ɗai ɗai sai aka ce za a yi kabari biyu mutum biyu mutum uku to duk inda aka zo ko da wani iya kashe alamtar kaifa wani ko iya kashe fatiha kadai wannan mai alamtar kaifan nan sai zama shine a gaba kenan ina fatan mun gane qala ibn al-mubarak to amma kuma mu yanzu matsala te matsala ma mutane ma ba a san gurgurdan haddasu ba sai dai an san wani da yafi kuɗi wani yafi yawan gidaje wani yafi yawan motoci amma waye yafi hadda anda zaka tara musulmi cikin wani da wani waye yafi hadda sai ya ba sani ba wani da yana da rumfa bakwai a kasuwa قال ابن المبارك ابن المبارك يتي وأخبرنا الأوزاعي عن عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقتلى أهد من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا غوطن نند أينهم واتو aka kashe su a ranar Uhud yana cewa ayyu ha'ula'i aktsaru akhdhan lil Qur'ani cikin waɗannan waye fi hadda al-Qur'ani fa idza ushira lahu ila rajulin in aka nuna mai wani mutum daga ciki qaddamahu fil lahadi sai annabi ya gabatar da shi ya sa shi shine a gaba qabla sahibi kafin dan uwan shi wa qala Jabiru Jabiru yace fa kuffina abi sai aka sanya mahaifina a cikin wani likkafani wa ammi da ainihin kawuna fi namiratin da wani ainihin yadi guda wahidatin guda ɗaya kamar da yadda muka yi bayani raba musu aka yi amma shine yake ta'abiri yace da kawuna da ainihin wato mahaifina sai aka sa su wuri guda jabiru yace bayan tsawon shekaru sai ji zuciyar shi bata natsu ba asali wannan ba wai kawun shi bane ya kira shi kawu ne saboda ladabi irin na bayan Allah haka wato miji ne na kamar yar uban shi kun ga dai kamar kawu din kenan amma ba kawu wanda kai kake saurin tunani ba ya ce bayan tsawon shekaru a wata riwaya aka ce bayan kamar shekara arba'in sai ji zuciyar shi bata natsu da ainihin wato wannan haɗaka da aka yi da baban shi da wannan ba sai je kwakula kabarin sai ya ɗauki ainihin mahaifin shi don ya canza mishi kabari ya ce da ya ɗauki mahaifin shi sai ga babu inda ƙasa ta ci mahaifin shi sai a kunna kawai ta fara ci bayan shekara arba'in shi yasa yana daga cikin kuskure a ce bayan shekara kaza a rushe makabarta kaza akwai makabartar da aka zo rushe ta da katafila sai gashi ana kwakulo gawa sama jama'a wannan ba karamin mummunan aiki bane sai Allah ya saukar da ruwan sama bawan Allah guda ɗaya Allah yana iya kishi akan shi ya saukar da bala'i jama'a shi yasa dai kuka ware makabarta ku tabbatar da makabartar nan har abada ka a rushe ta shi yasa tun farko sai a yi ta yadda an san an fa ba da ita sadaka ne kar ka ga filaye sun yi tsada a ce to dai tunda dai gawawakin ba su kawo nan ba to a dan rage ka rage daga ladanka ka rage daga ladanka Allah ya kiyaye wa qala sulaiman ibn kathir sulaiman dan kafirin yace haddathani zuhri haddathani man sami'a jabiran radiyallahu anhu wannan ya karfafa hanyar ne babul izkhiri wal hashish fil qabri imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan halaccin sanya tsaure ko kuma alhashish ciyawa a cikin kabari tsaure kamar abin da ya shafi tsinke irin na kaba ko na bunu ko kuma sauran ciyawa ko ganye ya halatta bayan an kawo mutum an saka shi a cikin kabari sai a kawo ganye ko ciyawa ko wani ainihin wato ice sai a gifta a cikin kabarin shi babu ainihin laifi akan haka in ba haka ba kuma a samu tubala ko bulo sai a ainihin shirya amma ba dai na siminti ba sanya ainihin wato kasake da ake yi na daga cikin kuskure domin asali ba kaskon ne sanya shi kuskure ba amma ka'ida ita ce duk wata ƙasa gasasshiya da za a sa a kabari to shari'ar musulunci ta hana wannan ainihin hadisi ne ya ishara akan haka wani sahabi kuma ya zo ya fito da matsalar karara da ɗan shi ya rasu sa'ad da ɗan shi ya rasu sai ya ce wa bawan shi ya ce a hirkar ku sake ku sanya wani abu da wuta ta kusance shi a ainihin kabari din to shi kenan wannan ainihin zahiri me yake nunawa ba wai yana nuna likafani ba don likafani an san dama labudda in dai ba sakar hannu bane daga auduga a saka shi da hannu sai ainihin an turara shi a masaka amma me ake nufi busasshe ko gasasshen yimbu gasasshen yimbu tunda ya zo daga wannan sahabi sahabi ya yi hani akan haka kuma aka tambaye shi daga manzon Allah ya ce daga manzon Allah kamar yadda ya zo a cikin littafin al-musannaf na ibnu abi shayba in baka da shi karanta littafin fiqh sunna mujalladin farko a babin jana'iza to wannan ya nuna ya kamata jama'a sai su tunani kasaken nan dai masu kira tukunya sun ce babu yadda za a yi tukunya ma ta zama tukunya wadda za ta yi nagarta in ba an kara ta ga wuta ba to shi kenan yau da ba mu da abin da zai tsaya madadin wannan ne sai zama mana larura amma me zai hana ba za mu sare ice ba ko azara ko ganye ko ciyawa ko tsinkaye irin wannan sai mu sa mu sani da cewa shari'ar musulunci fa bata hana dan ƙasa ta hau kan mamacin ba ƙasa dan ta hau kan mamaci da za a ɗauki mamaci ainihin a saka shi cikin kabari kawai sai a hau danna mishi wannan busasshiyar ƙasa ba a kwaba ba ba a sa bulo ba ba a sa ba komai ya tabbata haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin in bulon ma kuka sa ya ce ko in damuna ta zo ta narkar da shi zai karye ya rusa mishi dai aka abin da ake so kawai kai dai ka yi aiki na gari ka yi aiki na gari jama'a mun gane wannan da kyau ko eh to in kabarin lahad ne ma ai kaga in aka ɗauki mutum aka saka shi cikin kabarin bulo ake kawowa fa a gine kuma ya toshe shi haka sannan a tura ƙasar kai dai ka yi aiki na garin ba haka ba wannan lungu eh daga can lungu sai a doɗe haka kawai shikenan ka je kai da aikin ka ba wanda zai taya ka zama kwarai da gaske قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عب أن هناك sai wadda ya zama ta zama labudda babu makawa akai amma an dabbobin ka ne saka su su tafi su je su kiwo da kansu wato ma'ana harami shine wurin da kowa yake da yanci shine awalam menene naji Allahum ko yaji Allahum haraman aminan yutakhaffafu nasu min haulihi min haulihim wato Allah ya sanya musu harami ne wanda yake gashi ana ta hallaka mutane ta kewaye da makka amma duk wanda ya gudo ya shigo cikin haramin nan shikenan tantabarin nan da kake ganin su a ka'aba in ka kama guda ɗaya ka buge billahi lazi ka ci mai tsada sai ka yanka rago tantabaran nan da kake gani kwa ɗaya ka bata ta sakata ta wala ta hau kanka sai dai ka gaji ka dan ture ta ka bata hakuri mun fahimci wannan da kyau ko harami din kenan wato kowa ya sakata ya wala ciyawar da ke harami ma to abu mafi hadari daga cikin tsiro da ke kasar maka wanda zaka cire shine magariya annabi ya ce duk wanda ya datse kan magariya sai Allah ya datsa kanshi a wuta kaga ba ma shiga wutar ba a wuta kuma a datsa kanshi shi yasa ko magarya kake bukata a ƙasa harami sai dai ka cicciri ganyenta amma ba dama ka je ka samu almakashi ko ka sare ta haka akwai hadari akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to Allah ya haramta makka ba a yaƙi a cikin ta duk tsintuwa in kai a ƙasar makka zaka je sai dai ka je kai cigiya in ba haka ba in ka ganta ka wuce in dai ka san kadi ba zaka sa aljihu ne to wuce falam tahilla li ahadin qabli manzon Allah yace kasar makka bata halatta ba ga wani kafin ni Allah bai taba halatta wa kowa makka aje ayyaki ba a makka kafin ni annabi kadai Allah ya halattawa yace wala li ahadin ba'di bayana kuma Allah bai halattawa kowa ya je yaki a Makka ba uhillat li sa'atan min naharin nima ba wai an halatta min bane ko yaushe nake so in yaki dan sa'a guda ne dan lokaci kaɗan ne da rana kawai aka halatta min in ne yaki ina gamawa nima ta koma ta zama haram gare ni la yuhtala khalaha manzon Allah yace ba a diban ciyawarta ba a yankar ciyawarta wala yu'dadu shajaruha ba a datse bishiyar da ke makka wala yunaffaru saiduha ba a korar dabbar farautar da ka gani a makka kana ji kana gani in dai ka riga ka shiga cikin harami kana ganin dabbar farauta sai dai ka batta ta sakata ta wala ba ka da yadda za ka yi da ita ka gabarewa kyakkyawa tana tafiya kana tafiya kuma su dabbobin ka ji sai Allah ya musu wata ilhama sun san suna cikin haramin in suna cikin haramin zaka ga ko sun ganka ba za su gudu ba abin da ya shafe su da kai sun san su ma suna cikin aminci wala tultaqatu luqtatuha annabi yace ba kuma a daukan tsuntuwan makka illa li mu'arrifin sai dai ga wanda ya san zai ci giya ko da daidai da biro ne in ka san ba za ka yi ci giya ba ka wuce har me shi ya dawo ya ga abin shi fa qala al abbas radiyallahu anhu abbas da yaji wannan to abbas kuma akwai hidimomi da suke dattawa ne yana da soraye da yake sa yayi yana rufewa yaji an ce ba a diban ciyawa to yaya kenan sai sai abbas ya marmaza yace illal idkhira sai dai izikir sai dai ciyawa da muke rufe lisagatina ga makiran mu makira suna diba suna ainihin hura wuta da ita wa quburina da kuma kaburbukan mu fa qala sai annabi yace illa al izkira to sai dai wannan tsaure din shi kan an halatta muku jama'a mun gane wannan da kyau ko wa qala abu huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ainihin abu huraira shi kuma a tashi riwaya yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi li quburina wa buyutina da ainihin kaburbukanmu da kuma gidajenmu ma'ana gidajenmu da za mu iya rufe su za kuma ainihin mu ɗiba don mu sa a kaburbukanmu mahallin shahid kenan cewa za a iya sanya ciyawa a cikin kabari ɗin وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتما تامي سنا صفية إتما تكما تنصحبي تتي تاجع النبي فدئر ونا وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما liƙainihim wa buyutihim shi kuma ibnu abbasin a cikin wannan riwayar ibnu abbasin ya ce annabi ya halatta musu liƙainihim ga maƙeransu wa buyutihim da kuma gidajensu larabci harshe ne mai faɗi jama'a yanzu kaga sagatu ya ɗauki sunan maƙeri ƙainu kuma maƙeri mun karanto irin shi a can baya banda kuma alhaddad shi ma duk maƙeri kalma ɗaya a cikin larabci sai ka samu abu ɗaya sai ka samu a cikin larabci yana da suna ɗari kamar yadda malamai suka faɗi zaki yana da suna ɗari a larabci sai ka ga an kira shi kaza an kira shi kaza an kira shi kaza an kira shi kaza shi yasa larabci abu ne mai faɗi sai ka ne kana ainihin yawan bincike a cikin shi kuma ka ne kana ƙoƙarin menene yadda suke al'adunsu don haka ake so ka karanci adab in ka karanta adab za ka abin nan sannan ka karanci tarihin wasu manya-manyan dauloli da aka yi a musulunci bayan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama daular bani umayya da daular bani abbasi ka karanta waɗannan mutane ne waɗanda sun kware game da harshen larabci wasu ma sun tsaya sun kware ne game da harshen larabci don su rinka wa waɗanda ba 'yan ƙungiyarsu ba waɗanda ba 'yan siyasa su ba zambo kawai sai mutum ya tsaya ya koyi larabci yadda kawai ya kalle ka sai ya gurga maka kalma ya zage ka da larabci kai baka ma san ma'anarta ba kuma larabci ne Allah ya shiryar da mu babu hal yukhraju al-mayyit min al-qabr wal lahad li'illatin Imam al-Bukhari yace ga kuma wani babi shin ya halatta a ciro mamaci daga kabari ko kuma daga cikin lahad din ma domin kabari suna ne na asalin uwar gaba daya to lahad din kuma shine in an yi shi a gefe to shin an ɗauke shi har an saka shi a cikin uwar kafin a kai ga yar sai aka tuna akwai wata matsala ya halatta ainihin a ciro shi ko kuwa ma ko da an saka shi a can cikin ƙasan in aka ga da wata bukata ya halatta a ciro shi sai ce li'illatin saboda wata illa saboda wani dalili kamar a tuna ba a yi mai sallah ba ko kuma a tuna ba a fuskantar da fuskar shi alƙibla ba ko kuma dai wani dalili ya halatta to bari dai mu ji قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله الله يقرأ مش يردا صحابي نيتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي ابن أبي بعد ما أدخل حفرته منزون الله يزو قبر Abdullahi dan Ubayyin wani munafiki ne daga cikin munafikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an shigar da shi cikin ramin shi fa'amara bihi sai annabi ya bada umarni fa'ukurija sai aka fito da shi mahallin shahid kenan annabi ya tuna akwai buƙatar da ta sa sai ya fito da shi fawa ba'ahu ala rukubatayhi sai manzo Allah ya runguma wannan mutum ya aza shi akan guyawun shi wa nafasa alaihi min riqihi manzo Allah ya addu'a ya tofa mishi yawun shi wa albasahu qamisahu kuma ya sanya mishi tufafin shi fallahu alam jabir yace mu dai bamu sani ba amma Allah shi ya fi sani me yasa manzo Allah ya dauki rigar shi ya sanya wannan munafiki a cikin kabari wa kana kasa abbasan kamisa mu ba mu sani ba Allah dai shi ya fi sani amma mu a iya tunanin mu muna ga saboda shi ma ya taba baiwa abbas kawun annabi wata riga ne shi yasa annabi shi ma ya kyautata mishi a yanzu قال سفيان وقال أبو هريرة كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان من ذا الله ينا سايدة تقوي قدا بيوسي تشري قدا أكتي ودى تكي تنقص ودى تكي جكينشي من ندى جكينشي إتي تشرو يسامش فقال له ابن عبد الله sai shi dan gidan wannan munafikin sai ya ce da manzon Allah ya rasulullahi ya manzon Allah albis abi qamisaka alladhi yali jildaka ka sanya wa babana rigarka ko taguwarka wadda take manna da jikinka saboda zufa jikinka mai albarka mahaifina ya dan samu sauki qala sufyanu sufyanu yace fa yurawna anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama albasa abdullahi qamisahu mukafa'atan lima sana'a sai sahabbai suke ganin annabi ya sanya wannan munafiki mai suna abdullahi wannan taguwa ne dan ya zan ramuwa ga abin da shi ma wannan munafikin ya taba wa kawun annabi shi ma ya taba wa kawun annabi kyauta shine annabi shi ma ya rama mishi dan annabi ya ce wanda diye muku alheri ku rama mishi in ba ku da abin rama mishi ku yi mishi addu'a addu'a kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya maka alheri kace Allah ya saka da alheri ka gama kai makura wajen godiya to wannan dalili ne da ke tabbatar da inda bukata za a iya fito da mutum daga cikin kabari kama a ce kamar yadda zamu zo mu ji na daga cikin dalilan da suka sa Jabiru a lokacin nan ya ce ya karfafi fito da mahaifin shi daga cikin kabari zuciyar shi dai dama bata natsu da wannan da aka hada mahaifin shi da shi ba na biyu kuma sai makwararan ruwa ta zo ta zabgi wajen ainihin gefen kabarin to sai ya samu dalili akan sai ya fito da su ya raba su kowa ya mishi kabarin shi daban قال حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم كنجكو حسين المعلم malaman hadisi a da in har ka karantar da yaran islamiya ka samu mukamin da kowa bai samu irin naka ba saboda mai risala yayi wata magana yace wa aula ma uniya bihin nasihuna wa raghiba fi ajrihi raghibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina dukkanin masu alheri duk malamai masu kwaɗayin lada abin da suke kwaɗayi shine karantar da yara kafin yaran nan su balaga ya zan an saka musu aƙida da karatu na gari abin da yasa mai risala ya faɗi wannan wallahu alamu mai risala ya rubuta littafin risala yana shekara goma sha bakwai a duniya mamakin Allah yanzu mu ɗan shekara saba'in ma wani bai taɓa ganin risala ba shi ko shekarar shi goma sha bakwai haka ibnu farhun ya faɗi a cikin tarihin shi da ya na mai risala addibajil mazhab fi ma'rifati ayanil mazhab da muhammad makhluf a cikin littafin shi shajaratun nuriz zakiya fi tabaqatil malikiya yace shekarar shi goma sha bakwai saurayi dan ya takal ya rubuta risala ya burge mutane a lokacin sai da aka dafa zinare aka kwafe ta da shi ruwan zinare aka dafa to dattijo ne zo ya same shi mai shekaru 63 yana karantar da yara islamiyya sai ya ce shi yana karantar da su da ka amma ba shi da ilimin da zai iya tsara darasin a idadud darasi kenan da ake cewa in zaka je karantarwa ka tsara yadda zaka yi to bai da wannan fasahar sai zo ya ce mai risala ya tsara mishi littafi haka to in ka duba a cikin muqaddimar zaka je yana cewa fa innaka sa'altani ka tambaye ni to yana magana da wannan dattijo ne mai suna Abu Maharaz to shine sai ya ce ka tambaye ni cewa kana karantar da yara kaza kaza sai ya ce to mafificin aikin da masu fatan samun lada suke ba da muhimmanci shine karantar da yara karantar da yara ya fi muhimmanci fiye da karantar da manya ta wani fanni saboda manya mai yiwa tsoffin yan bid'a ne dan haka za a buga a buga a buga duk inda aka waiwaya suna kallon bid'an nan tana da daraja ka gani amma yara dama sababbi ne fes duk abin da ka aza musu a rai shi yasa ka ga bature da yazo kasar nan ya buga ya buga da iyayen mu suka ki suka yi ta mishi hadisi dan boko dan wutar duk sai ya rabu da su sai koma ya dafe ƴaƴan yanzu sai zama waɗannan iyayen ba su a duniya ƴaƴan da bature ya karanta su ne dan haka yanzu suke mishi aiki yana can kwanta a ingila duk wanda ya iya da'awa haka ne sai ka samu in ka samu yara ka karbe su to shikenan manyan rabu da su ba su shekara talatin duk sai ka neme su ka rasa sun wuce mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai ainihin ya zama alo a zamanin da an aka samu malami na karantar da yara islamiyya sai ka ji ana ce mishi almuallim to daraja ce ta musamman ba wai kowa ake ce muallim ba ba mu ne yanzu ka ji ana ce ai muallim dama ita ce bahaushe mai malam ai mu ne yanzu kowa sai a ce mishi malam sunan wata riga amma a zamanin da an ka ji ana malam wane malam kaji ana muallim Husaina al-muallim to yana karantar da yara islamiya ne to yana da wata daraja ne a tsakanin malamai ta musamman saboda aiki ne wanda kowa yana kwaɗayin yayi sai ka ga duk yadda malami yake karantar da manya sai ce a tara mishi wasu yara ya dan rinka karantar da su don ya samu wannan daraja jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yace haddathana husainun al-muallim husaini malan ya bamu labari an ata'in an jabir radiyallahu anhu qala jabir yace lamma hadara uhud yayin da yakin uhud ya halarto shi uhud din dutse ne jama'a dutse ne sai ya zan wannan yaki da yake an yi ne a gindin dutsen sai ya karbi sunan yakin shi sai yakin ya karbi sunan dutsen yace yayin da yakin uhud ya halarto da'ani abi min al-laili babana sai ya kiraye ni da daddare fa qala yace ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kun san cikin bayin Allah akwai wanda Allah yake sa ya ji mutuwa a jikin shi in ya kusa mutuwa sai ku ga yana wasu take-take yana wasu zantutuka yana wasu nasihohi ya san kamar ya kusa mutuwa sai ya kira dan shi da daddare ya ce ni ba na gani na sai dai cikin waɗanda za a fara kashewa cikin sahabban annabi gobe an gari ya waye ina jin ina daga cikin farko farkon waɗanda za a fara kashewa wa inni la atruku ba'di a azza alayya minka babu wanda nake ji a bayana da zan bari wanda ya fika ghaira nafsi rasulillahi in dai ba ran manzon Allah ba ran manzon Allah ne kawai ya naka abin da yasa shine babban dan shi kadai to babban da kuma in ka samu babban dan ka ya gyaru gidanka zai gyaru in Allah so ka duba da kyau ka gani in ka sake babban dan ka ya zama dan kwaya to Allah ya kiyaye in ko ya gyaru to in Allah so ko duka ba su gyaru ba mafi yawanci za su gyaru saboda kowa ya tashi kokari yake kwaikwayo da babban don haka ka ba da muhimmanci akan babban nan ya samu tarbiyya ta musamman sauran sai ga suna kwaikwayon shi kuma ko baka shi kuma sai ba su tarbiyya irin wadda ka ba shi jama'a mun gane wannan da kyau ko yace to in ba kai ba to sai dai ran manzon Allah shine yafi naka kawai fa inna alayya dainan ga bashi ana bi na faqdi ka biya mini wastausi bi akhwatika khairan yan uwanka mata ka kula da su na baka amana amana ta alheri aka ce yan uwan shi mata ne guda tara uwa kowa da tashi shi uwar shi daban su kuma su tara uwar su daban dan ka fahimci babu yan ubantaka a musulunci jama'a wance da take uwa ku daya uban ku daya wance take uwa uban ku daya uwa kowa da tashi duk ɗaya ne a wurin Allah ba a so ka bambance kaka tashi za a aurar da kannanka guda biyu sai zama wannan uwa ku ɗaya uban ku ɗaya sai ka sai gado ka sai kaza ka sai kaza wannan kuma sai ka mika wata naira ɗari biyar to gwagwa gashi dai a ɗan yi ciko a ba kai adalci ba kai zalunci duk kannan ka ne a shar'ance shari'ar musulunci ya kamata jama'a su gane wannan don haka annabi ya ce sai ainihin shi uban yake ce mishi ka kula da ƴan uwanka mata amana amana ta alheri fa asbahana jabiru yace gari ya waye mana muka waye gari fa kana awwala qatilin sai ya zama ma shine farkon wanda za a fara kashewa dattijo ne kuma ya taya ma shekara saba'in wadu fina ma'ahu akharu fi qabri sai aka rufe shi mahaifina tare da wani a cikin kabari guda summa lam tatib nafsi yace sai raina bai min daɗi ba bayan da ainihin aka rufe shi mahaifina a ainihin wannan kabari tare da wannan mutum an atrukahu ma al akhar raina bai min daɗi in bar shi tare da wannan mutum ba fastakhrajtuhu sai na fitar da shi ba'da sittati ashhurin bayan watanni shida kaga wannan fitarwar ya raba kenan waccan da ne ishara ta shekara 40 ita ce Imam Malik ya fitar ita kuma fitarwar da ruwa ya ci kabarin ina fata an gane kun ga ya fito da mahaifin so biyu kenan fitarwar farko ya raba shine wannan bayan wata shida sai ya ji ran shi bai mai daɗi game da wannan da aka haɗa su ba sai ya fitar da shi imam malik kuma cikin muwatta sai ya ruwaito bayan shekara arba'in kuma sai shi jabir ya yi shawarar bari ya ɗauke kabarin uban shi daga nan ya canza mai saboda makwararar ruwa ta zo ta ci kabarin ya ce fa'iza huwa ka yauma wa ba'atuhu sai ya zama mahaifina kamar ran da na rufe shi ɗin nan a ko hunayyatan ya ce yana nan lafiya lau gaira uzinihi in ba ainihin kunnan shi ba kunnan shi ne kawai kaɗan ƙasa ta fara ci amma bayan watan nan shi daga ainihin yana nan lafiyar shi kalau shi yasa jama'a kamar yadda muke ƙara maimaitawa kuskure ne a ce za a ainihin wato rushe makabarta ta musulmi yana daga cikin barna mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine inda wata bukata za a iya fitar da ainihin mamaci daga ainihin cikin kabari an gane wannan da kyau ko قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل جابر يتي ألف بابانا تارد ونمتم فلم تطب نفسي zuciyata ba ce min daɗi ba ban ji daɗi ba hatta akhrajtuhu har sai da na fitar da shi faja'altuhu fi qabrin sai na sanya babana a wani kabari ala hidda daban babul lahdi والشق في القبر امام البخاري yace babin da ke bayani akan hukuncin yin lahad da kuma shaqqa a wajen hakan kabari in an haka uwar kabari babbar kenan ya halatta a haka ta gefe kuma ya zama lahad ko kuma a tsaga a tsakiya sai ya zama shaqqa قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أهد annabi ya kasance yana hada mutane biyu daga cikin waɗanda aka kashe a wurin yakin Uhudu sun mai kulu sa'annan sai ya ce ayyuhum aktsaru akhdan lil qur'ani cikin mutanen nan wane ne yafi hadda qur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahadi in aka nuna mai ɗaya daga cikin su sai ya saka shi daga gaba a cikin kabari din mahallin shahid kenan cewa ashe ana yin lahadu a wajen kabari fa qala sai ya ce ana shahidun ala ha'ula'i manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ni ne zan yi shaidar waɗannan mutane yawmal qiyama a ranar alkiyama fa amara bi dafnihim bi dima'ihim manzon Allah yace a rufe su da jinin su haka walam yughassilhum manzon Allah bai sa a wanke su ba sallallahu alaihi wasallama mahallin shahid na lahad ya tabbata anan to mahallin shahid na shaqqufa a cikin wani hadisi ne da Tirmidhi ya ruwaito da kyakkyawan isnadi annabi yace lahadi shine namu shaqqu kuma na waɗansu daga cikin waɗansu daban wanda ba mu ba wannan hadisi sai nuna kamar ana kyamatar da mu shaqqu kenan amma sai aka samu a aikace a zamanin annabi ana shaqqu ana lahadi duk ya bari sai dai wancan hadisin sai ya zama yana nuna falalan lahadi ya fi shaqqu kenan lahadu ya fi shaku don lahadin ko haƙan shi gaskiya sai an samu ƙwararre wanda ya ƙware shi zai iya ainihin haƙa shi باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه إمام البخاري كان صاحب الحديث والسنة yace ga kuma wani babi mai ban sha'awa idan yaro karami ya musulunta da yaron nan ya musulunta sai ya mutu amma kuma iyayen shi kafirai ne shin musulmi za su je gidan shi su yi mushi sallah an fahimci abin nan iyayen shi kafirai ne shi ko karami ne bai balaga ba ko kuma ya kusa balaga sai ya zo sai ya musulunta to sai ya mutu shin musulmi za su ɗibi jiki su je gidan gashi gidan arna su yi sallah su ɗauko yaron wa hal yu'radu ala sabiyyil islam bukhari ma yace ai da sauran tambayar wai ma yaro dan karami ane mishi tallan musulunci ko ko sai babba dan karamin yaro gashi kirista ko ba yahude zaka iya ce mishi kai ka musulunta to bari dai mu ji hadisin shi zai ambata mana shi zai fassara mana wa qala al-hasan الإمام البخاري يتي حسن البصري وشريح دا شريح وإبراهيم دا إبراهيم وقتادة دا قتادة وأن دم لمين تكين من ينمى لمين تكين تابع أي سكتي إذا أسلم أحدهما idan iyaye guda biyu uwa da uba kafirai ne sai ɗaya ya musulunta falwaladu ma'al musulmi to ɗan yana tare da musulmin ne don haka idan uwar kirista ce uban kirista ne sai uwar ta musulunta idan ɗan ya mutu to ɗan za a hukunta shi hukuncin musulunci tunda uwar shi ta musulunta ko kuma tunda uban shi ya musulunta inda ya musulunta ɗaya daga cikin ma'aura to ƴaƴan na tare da shi ne jama'a mun gane wannan da kyau ko waɗannan asarai na alhassan albasari da na shuraihu al'imam albayhaqi ya fitar da su sannan wannan kuma na ibrahim da kata da al'imam abdurrazak ya fitar da su wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma ma'a ummihi min al-mustada'afina kaga imam al-bukhari da karfin hujja kuma yace abdullahi dan abbas yana ainihin tare da uwarshi daga cikin mutane masu rauni tare da cewa uban shi kafiri ne a makka abbas a lokacin uwarshi da ta musulunta sai ya zan yana musulunci tare da uwarshi kawai walam yakun ma abihi ala dini qaumihi abdullahi dan abbas a wannan lokaci bai kasance tare da mahaifin shi ba wato ya bi addinin mutanen kasar su mutanen makka a lokacin wa qala bukhari kuma yace ai har wa yau dai annabi ya ce al islamu ya'lu wa la yu'la musulunci shi ke hawa sama ba a hawa sama da shi don haka tun da uwar ta musulunta sai ɗan ya zan yana tare da ita yaron ya samu ɗaukaka kenan to bar kuma mu ji hadisin da Imam al-Bukhari zai kawo mana wani hadisi mai ban mamaki wata fitina da ta faru a Madina wadda sai da ta girgiza kowa har Annabi sai da ya kasa gane abin sai daga baya tukuna Allah ya mishi buɗe akai wani hatsabibin yaro ne aka kasa gane wannan yaro wai mutum ne ko aljan shedani ne kowane iri ne shin shine dujal ma ko kuwa yaya ne al'amarin shi yake ya rikice har annabi sai da ya tabi a hankali sannan Allah ya mishi fatahi akan abu قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره عبد الله بن عمر الله يقال مسير دا يباد لابارن شوى أن عمر ما هيفينش عمر سيدنا عمر كينا انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط da ainihin Umar da wasu jama'a cikin sahabbai tare da annabi suka tafi Qibal ibn Sayyad wajen wani yaro ba Yahude ne sunan yaron Ibn Sayyad annabi ya ɗibi sahabbai daga cikin sahabban hadda Umar annabi ya ce mu je mu ji yaron nan yaya al'amarin shi yake ne suka je hatta wajaduhu yal'abu ma'as subyan suka je suka same shi yana ainihin wato wasa tare da yara inda utumi bani magala a wurin ainihin wato wasu gonaki na ainihin bani magala wasu yahudawa ne aka je aka same shi can wajen waɗannan gonaki yana ainihin wasa ko kuma a wajen wasu duwatsu kamar saura ce wadda akwai tuddai akwai duwatsu a wurin wa kad karaba ibn sayyadin al-hulum huluma a lokacin shi wannan yaro ibn sayyad ya kusa balaga falam yash'ur hatta daraba an-nabi sallallahu alaihi wa sallama biyadihi wannan ainihin yaro bai lura ba annabi yana ta sanda yana ta sanda yana ta sanda har sai da annabi ya je bugi hannun shi sun makala libni sayyadin annabi yana bugun hannun wannan yaro dan yaron baya yadda su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙarya yana cewa shi ma manzon Allah ne yaro ne dan karami fa to duk inda ya hangi manzon Allah sai ya gudu to shine manzon Allah ya bi shi sadadab sadadab sai da yaje sai ya bugi hannun shi haka sai ya ce da shi tashhadu anni rasulullah kai kashe da ni manzon Allah ne فنظر إليه ابن صياد في ابن صياد يدوي النبي فقال سيتي أشهد أنك رسول الأميين نادي شيء ده كي منزل لا رباواني أما با منزل الله با فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم sai shi yaron ibnu sayadin sai ya ce wa annabi atashhadu anni rasulullah to ni kuma kashe da ni manzon Allah ne farafadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya watsi da shi sai banza da shi bai bashi ansa ba bai ce i ba bai ce a'a ba wa qala sai annabi ya ce amantu billahi wa bi rusulihi na yi imani da Allah da manzannin Allah in har kana cikin manzannin Allah oho na da yi imani da manzannin Allah gaba daya in go baka daga ciki daidai na yi imani da Allah da manzannin Allah fa qala lahu sai annabi ya ce da shi ma za tara me kake gani misali annabi shi yana ganin mala'ika jibril yana zo mai da wahayi to kai kuma me kake gani qala ibn sayyadin sai ibn sayyadin ya ce ya'tini sadiqun wa kazibun mai gaskiya da makaryaci yana zuwa min da labarai iri-iri فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi yace da shi khullita alayka al'amru al'amari ya rikice maka tunda makaryaci yazo maka da zance mai gaskiya yazo maka da zance ka rikice kenan thumma qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi inni qad khaba'tu laka khabi'a kama annabi sai dunkula hannun shi haka sai yace kaga na boye maka wani abu me na boye anan in dai kai Allah ne maka wahayi me me anan na boye haka fa qala ibn sayyadin sai ibn sayyadin yace huwa dukh sai yace hayaki ne hayaki ne ka boye faƙala sai ya ce iksa annabi ya ce yi mana shiru falan ta aduwa kadraka ba za ka taɓa ƙetare matsayinka ba kai ba manzan Allah ba ne in kai manzan Allah ne ba za a muƙabalance ka ba sai Allah ya bayyana maka menene ake son a muƙabalance ka akai ku gane duk wanda ya zo ya sha wa manzan Allah alwashin cewa in kai manzan Allah ne yi kaza sai Allah ya fitar da annabin shi kunya to in kai manzan Allah ne da na rufe hannuna haka na ce me na ɓoye anan da sai Allah ya gaya maka sai kawai kace hayaki ne to ka tsaya nan iya matsayinka kenan kawai makaryaci faƙala umaru radiyallahu anhu sai umar kun san umar tsohon ɗan tauri ne tsimi in ya motsa babu dama malam sai ce da'ani ya rasulullahi adribu unuqahu ka banni ya manzan Allah zan sare wuyan wannan yaro faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce in yakunhu in wannan yaro ya kasance shine dajjal falan tusallata alaihi ba za a baka dama akan shi ba dan ba kai zaka kashe shi ba in har shine dujal ba kai aka kaddara za ka kashe shi ba ba wani amfani kenan wa in lam yakunuhu in kuma ba shine dujal ba fala khaira laka fi qatlihi babu wani amfani dan ka kashe shi dan haka rabu da shi kawai wa qala salim salim yace sami'tu ibn umar radiyallahu anhu yaqulu sai kuma naji abdullahi dan umar yana cewa in talaqa ba'da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ubay ibn ka'ab ila an-nakhl ila an-nakhl allati fiha ibn sayyad wataran kuma sai annabi ya sake diban sahabbai daga ciki akwai ubay dan ka'ab suka tafi wurin wata dabinuwa wadda shi wannan yaro yake zaune a wurin وهو يختل an yasma'a min ibn sayyadin shay'an qabla an yarahu ibn sayyadin sai annabi ya rinka san da yana boye jikin shi yana bi ta baya a hankali a hankali dan annabi ya ji irin abubuwan da ibn sayyadin yake faɗa wa jama'a fara'ahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa muttaji'un sai annabi ya je riske shi yana kwance ya'ani fi qatifatin lahu fiha ramza sai ainihin annabi ya je ya samu wannan yaro yana kashingiɗe a cikin wani mayafi haka yana magana gunguni haka ba a fahimta abin da yake cewa au zamra wannan mai riwaya ne yace shin ramza ce ko zamra duk dai magana ce yake yi ba a fahimta me yake faɗi fara'at ummu ibn sayyadin rasul rasul sallallahu alaihi wa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ita uwar wannan yaro sai ta hangi ga annabi nan yana sadadowa yana sadadowa wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhli annabi yana kare jikin shi da da guntayen dabino haka fa qalat li ibn sayyad sai ta marmaza ta ce wa ibn sayyad ya saf sunan shi kenan sai ce huwa huwa ismu ibn sayyad sunan ibn sayyad kenan dan ibn sayyad an ce dan sayyad to me sunan shi saf sai ta sauri ta ce kai saf haza muhammadun ga muhammaduna fasara ibn sayyadin sai ibn sayyadin ya miƙe a guje faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce lautar kathu da ta rabu da shi mun haɗu bayyana da al'amarin shi ya bayyana da asirin shi ya tuni kowa ya gane ba manzon Allah bane ai ba manzon Allah bane tunda yana da awan manzanci ne wa qala shu'aib fi hadisihi farafadahu a shu'aib a cikin tashi nashi hadisin sai yace farafadahu sai ya watsi da shi a can waccan riwaya ram rama din can da yace ko zam ko zama ramrama ko zamzama menene ma'anarsu wa qala uqailun ramrama wa qala ma'marun zamra ramza wato kalmomi ne waɗanda dai kamar mutum yana wani gunguni baka jin me yake faɗi to masu riwaya ne wani ya ce ramrama wani ya ce zamzama to ya danganci wacce riwaya ce dukkan su dai ma'anarsu ɗaya a larabci shine ka ji mutum yana gungunin da baka fahimtar ma'anar shi ashahidu anan me yasa bukhari ya kawo wannan hadisin ya hujja da shi dan ya nuna ashe ane wa yaro tallan musulunci gashi yaro ne an ce ya kusa balaga annabi yana ce mishi kashe da ni manzon Allah ne me kenan wannan tallan musulunci ashe har yan yara kanana za a yi musu tallan musulunci قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد to kamar yadda nace karshen al'amarin yaron nan ya bayyana annabi ya gane makaryaci ne aka tabbatar da cewa ba dajjal bane amma yaron yana da wasu hatsabibanci ne da yake yi wanda ya rinka ruda mutane ana ganin to wannan dai lallai kan mun san dai ba manzon Allah bane amma fa abubuwan da ake faɗi game da dajjal gashi yana yi a cikin yara a ga yayi abu kaza ya kamar irin mu'jizozi irin na annabi Isa ya dan yi dan tsuntsu na na yumbu na ƙasa sai ya watsa shi sama sai a ga ya tashi da ranshi a ga ya ta da kaza mai rai ya ta da kaza matacce yana yin abubuwa sai mutane suka fara firgita ko dai shi ne dajjal to shine annabi ya tabi a hankali har aka gane makaryaci ne قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أنس يتي كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض wani yaro ne ba yahudi ya ne wa annabi hidima yaro ne boyi boyin gidan annabi ne amma ba yahudi dan ka san annabi shi ya zo da rahama annabi bai cewa dole ka ba addinin shi ba yahude ne sanda annabi ya zo yahuda madina duk inda ake neman masifa sai da suka neme shi da ita sai ya kyale su ƙarshe sai suka ga kai wannan mutum ta yaya mutum kullum muna jifan shi da kashin awaki yana aiko mana da fura yaushe za mu ci gaba da faɗa da shi shine sai suka ɗauki ɗansu suka ce ya je ya rinka wa annabi hidima sun yarda ɗansu ya zama bawan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to wata ran sai yaron famari da sai rashin lafiya fa atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya uduhu sai manzon Allah ya je domin